بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله من أبو الله تبارك وتعالى wanda ya sake karatuwar mu a wannan masallaci na almuhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin wato suratul baqara jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 119 yau kuma insha Allah tabaaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta 100 wato mun jiya mun tsaya 219 yau kuma insha Allah za mu tashi 220 daidai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 21 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da 21 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya kamar yadda muka ji kwanan wata yau 21 wannan yana gwada cewa ramadan ya zo gab da fushewa kenan lallai akwai bukata duk wani mai hankali ya sake jajircewa yana daga cikin hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala sai sanya ƙarshen ramadan wato falalarsa tafi ta farkon ma to galibi ko mutane idan ƙarshen ya zo sai su zamto cikin gajiyawa da kuma kosawa wanda ba haka ya kamata ba mutum farkon ramadan za ka samu mutane sun ɗauki ibada sosai da sosai ana zuwa yin tarawe ana yin ibadoji da yawa amma gomin ƙarshe tana zuwa sai ka samu mutane sun daina kamar yadda aka fara karin fari wanda ba haka ya kamata ba ya kamata in gomin ƙarshe ta zo ne ma mutum ya sake ƙara al'amura domin shi wato ramadan din ko goman ƙarshe din ma wato dama ce Allah tabaraka wa ta'ala ke bewa mutum dole za a wayi gari wata ran ramadan din baka duniya wata ran goman ƙarshen baka nan to akwai bukatar ka yi wa kanka ƙiyamun lai shine ka tsayu da ainihin ibadoji ba sai goman ƙarshe ta zo kuma ka gaji ba lokacin da ya fi kowanne farala kenan a cikin dararen duniya gaba ɗaya ba wani dare a duniya da ya kai dararen wato goma ƙarshe ɗin na wata ramadan saboda haka ina jan hankalin 'yan uwa da cewa mu dage kwarai da gaske wannan dama shi goma ƙarshe ɗin nan kada a yi sakaci a cikin wannan goma ƙarshen akwai lailatul qadr wanda lailatul qadr ɗin nan kuma ba wai sai tsakiyar dare ba ne daga zarar rana ta faɗi an yi magariba rana ta faɗi lokacin magarba ya yi to fa in dai yau ne da littar ƙadar ɗin to fa yau ɗin ci duk abin da kai na alkhairi bayan faɗuwar rana har fitowar alfijir za a linka shi fiye da watanni dubu fiye da na shekara tamanin da hudu da ɗan wani abu haka Allah ta baraka wa ta'ala zai ninka abin sannan kuma sai baka ladan yawan wannan abu kenan inda mutum zai jure da ayyuka na alkhairi daga daren 21 har izuwa ƙarshen Ramadan to lalle ya dace da wannan daren sadaka istighfari salatin annabi hailala karatun alkur'ani nafilfili duk abin da kai in dai ka duri ayyuka na alkhairi a goma ƙarshen nan to ko shakka babu in dai ka kai wannan kwana goma ko kwana tara din to fa kayi ibada a daren lailatul qadr ko ka gane ranar ko baka gane ba yanzu ka kaddara a ce rana ɗaya za ka iya ba da sadaka naira dubu da daddare ko naira ɗari ɗaya yanzu ban za ka iya sadaka dubu ɗaya in ka ajiye dubu goma ta ishe ka gaba ɗaya kwana goma misali ne idan kuma naira ɗari ne shine abin da Allah ta'ala ya ware maka ma a kullum to in ka ajiye dubu ɗaya ta ashe ka goma ƙarshe to fa duk lokacin da ka bada dubu ɗaya in ya dace da ranar da ya kadari to kamar ka bada naira dubu dubu ne wato sau talatin kamar dubu talatin ne sau kuma dubu ya ma fi haka yawa domin Allah tabaraka wa ta'ala ce khairun min alf shahr ya fi watanni dubu kamar ka ba da dubu ɗaɗɗe ne na yawan kwana ɗari uku da sittin kuma sau tamanin da hudu na shekaru tamanin da hudu to Allah ta'ala ce ya ma fakan kuma saboda haka lallai yana da kyau jan hankali zuwa ga ‘yan uwa mu sake dagewa mu sake wato zage dantse annabi sallallahu alaihi wasallama nana aisha take cewa idan goman ƙarshe ta zo yana sake jan wato lawurjansa yakan sake ɗaure kwarjallansa mana tana nufin yana sake jajircewa yakan wato nisanci iyalinsa ma saboda dagewa da yau nafulfuli kuma ya tashin su ma suna nafulfuli wane ya tashi wace ta tashi wace tashi ke ma a tashi a yi nafulfuli a yi wato ayyuka na ibada na alkhairi a cikin goma ƙarshe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu cikin waɗanda za su aiwatar da ayyuka na alkhairi ya kuma karɓa musu a wannan goma ƙarshe ɗin ya ba mu dacewa insha Allah za mu tashi fadin Allah tabaraka wa ta'ala fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka an yatawa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
طيب الله تبارك وتعالى يتي في الدنيا والآخرة ma'ana a duniya da kuma lahira domin ƙarshen ayat da ta gabata yas'alunaka ma za yunfiqun qul al'af qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin a ƙarshe sai Allah ta'ala ce la'allakum tatafakkaru domin wato ku yi tintintini sai ya ce fi duniya wal akhirah domin ku yi tunani a duniya da kuma lahira wa yasalunaka an al-yatama kuma suna tambayar ka dangane da al-yatama ma'ana marayu qul islahul lahu khairun kace da su kyautata musu shine alkhairi wa in tukhaliduhum in kuka yi cuɗanya da su kuka gauraya dukiyarku da tasu domin maslaharsu fa ikhwanukum to dama ay yan uwanku ne wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah tabaaraka wa ta'ala yana sanin masu barna da kuma masu kyautatawa walau sha Allahu la'anakakum da Allah tabaaraka wa ta'ala ya so da sai tsananta muku ya sa wato haramun ne ku gauraya dukiyarku da tasu ko ku dauki dukiyarsu ku musu aiki wato ku musu kasuwanci da ita ku fa'idanta su masu fa'idanta walau sha Allah da Allah ta'ala ya su haka din la'anata kun ga sai tsananta muku inna Allah azizul hakim lalle Allah tabaraka wa ta'ala azizun mabwayi ne sannan hakimu mai hikima ne karshen wacce ayar Allah tabaraka wa ta'ala yace la'allakum tatafakkarun domin ku yi tunani ku dubi girman Allah tabaraka wa ta'ala ku duba girman ciyarwa da ladan da yake cikin wato ainihin ciyarwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana girman ciyarwa yake cewa a cikin dukkanin wato hanta wacce take danya akwai lada a ciki kuma akwai sadaka a ciki ma'ana koda dabba ce kuma dabban nan koda wacce ba a ci ce ma'ana koda wanda ke bai halasta a ci ba kamar a ce kare ko wani abu sai ka wato ciyar da shi ko ka shayar da shi to za a baka lada a kai to kaga wannan yana gwada maka girman ciyarwa Allah ta'ala ce domin ku yi tunani wata ta shayar da kare ne Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mata a matsayin ta na karuwa ya kuma gode mata sannan ya bata gidan aljanna to balantana kuma wanda ya ciyar da me wanda ya ciyar da adam kaga lada ne babba wanda yake da iyali yake ciyar da su to ko shaka babu wannan lada ne mai gwafin gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nafqatur rajuli ala ahli baitihi sadaqa mutum ya ciyar da iyalansa za a yi ta bashi ladan sadaka haka nan mutum ya ciyar da waɗansu Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi alkhairi Allah ta'ala yace la'allakum tatafakkarun fi dunya wal akhirah wato domin ku yi tunani cikin sha'anin duniya da kuma wato a ainihin lahira sai Allah tabaraka wa ta'ala yace was'alunaka 'anil yatama kuma suna tambayar ka dangane da al-yatama al-yatama jam'i ne mufradin sa shine al-yatim al-yatim shine maraya guda daya al-yatama kuma jam'in su idan aka ce yatim shine wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga akwai wanda larabawa suke ce masa ajin shi kuma ajin shine wanda mahaifinsa ta rasu to ana magana akan yatama ne wanda mahaifan maza ne suka rasu domin wato baban mutum shine mai ɗaukar ɗauyeniyarsa saboda idan ba ya mutu ya fi shiga cikin matsala tare da cewa wato ja a jika da kuma kula da yanayin rayuwar wato iyaye mata sun fi amma ɗawainiyar a kawo abinci ba lafiya a kai asibiti a kai makaranta a yi wa mutum ɗinkin sallah a masa ne wannan duka mahaifinsa ne shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato suna tambayar ka dangane da ainihin wato aryatama wato marayu wannan aya yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da fadinsa wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan sai da yawa daga cikin sahabbai suka rinka nisantar wato dukiyoyin marayu mutum dan uwansa ya mutu ya ɗabi 'ya'yan dan uwan to da Allah tabaraka wata'ala ya saukar da wannan aya wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan sai suka fara tsoratar dukiyar marayu din Allah tabaraka wata'ala ya ƙara saukar da innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman su ma da Allah tabaraka wata'ala yace inna ma ya'kuluna fi budulihim nara sai suka watsar da dukiyoyin ma gaba daya wato sai hankalin sai tashi suka zamto wato sun tsorata kwarai kwarai da gaske dangane da dukiyoyin maraya inda Allah tabaraka wata'ala yace duk wanda ke cin dukiyar maraya da zalunci to kamar wuta din ma zallanta yake diba yake zuwa bakin sa yake tauna yake hadiya saboda laifin cin dukiyar maraya sai ya zamto sahabbai sun nisanci dukiyar hankalinsu ya tashi ya zamto suna warewa marayu wanda ba shi da karfi sai ya warewa maraya kayansa ya rika ɗauka ana masa abinci a bashi wanda kuma yake da damar a cikin kuɗinsa ya masa a cikin wato nasa na kansa sai ya yi marayan ya rika ciyar da shi wanda bai da hali sai ya sa a cikin dukiyar marayan a ɗauka a masa abinci a bashi idan abincin ya yi ragowa ko ranar bai ci da yawa ba to ba dama mutum ya ci ba dama ya biyo ayyansa su ci sai dai lalace ce saboda yana tsoron kada ya ci sauran abincin nan ya zamto ya ci wuta al'amari ya zamto haka sai suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai sa'alunaka anil yatama suna tambayar ka dangane da wato marayu sai Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce da su islahul lahum khair ka ce da su kyautata musu shine alkhair ma'ana kyautata musu cikin sha'anin dukiyoyinsu to wannan shine anashin wato alkhairi ku dauki dukiyoyinsu ku kyautata musu ma'ana ku dauki dukiyoyinsu ku yi kasuwanci da shi wannan babu laifi shine ma Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa in tukhaliduhum idan kuka gauraya kuka gauraya da su kuka cakuɗa naku da nasu domin maslahar su fa ikhwanukum to dama ai yan uwanku ne an mutu an bar shi akwai gadansa kaza kai kai ne mai kula da shi to sai ka ɗauki dukiyarsa dama kai ɗan kasuwa ne ko kuma ka iya wani kasuwanci sai ka ɗauka kake kasuwanci da wannan dukiyar ake samun riba kake ɗaukar dade wahalarka kake ajiye masa misali a ce idan mutum yana raye ya baka kuɗin shi ya ce ai kasuwanci za a iya rabawa gida uku misali gida ɗaya kai gida ɗaya shi gida ɗaya ajiye uwar kuɗi idan an samu ana sake ɗauko a sa a ciki ko wani abu makamancin haka ko kuma za a iya raba gida biyu ko kuma za a iya ɗauko wani adadi a baka a matsayin sallamarka to za ka yi ɗaukar dukiyar maraya ɗin nan ka yi kasuwancin nan da ita ka juya abin da aka samu kai ka ɗauki haƙƙinka shi ma kuma wato ka ƙara masa a cikin dukiyarsa sai zamto wato dukiyar maraya tana sake haɓakuwa kenan tana ƙaruwa tana ƙaruwa shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in tukhaliduhum idan kuka cuɗanya da su mana ana nufin dukiyoyinsu in kuka kuka yi musharaka kuka yi cuɗeɗeniya da ainihin dukiyoyinsu domin gyara musu dukiyar kuma kuma ku amfana da ainihin aikin da kuka yi da kuma wahalar da kuka yi lau tabaraka wa ta'ala ce fa ihwanukum to dama ai yan uwanku dama dangantakar ce ta yan uwa ta sa har ka ɗauko shi watakila wansa mahaifinsa wanka ne watakila kaninka ne watakila babbanka ne watakila babanku daya watakila kaza watakila mamarku daya watakila dai da wani dalili fa ikhwanukum to dama ai yan uwanku ne to kuma shi dan uwa dama in dai da kyautatawa ne wato cikin abin da yake bai saba shari'a ba ai babu laifi wato ya amfana da dan uwa wajen samun dukiyar da zai ci daga cikin dan uwansa shine Allah tabaraka wa ta'ala ce fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida Allah tabaraka wa ta'ala ya san mai barna ya san wanda ya shiga dukiyar maraya domin ya lalata ta domin ya barnata ta min almuslih daga wanda yake wato mai kyautatawa duk wanda manufarsa wajen daukar dukiyar maraya shine ya lalata masa dukiya Allah ta'ala ya san wannan duk wanda manufarsa ya dauki dukiyar marayan ne domin ya inganta masa ita shi ma ya amfana daga cikin riba Allah tabaraka wa ta'ala ya san wannan shi ma babu laifi ka dauka kai kasuwanci ka amfana amma laifi ne ka dauki dukiyar domin ka ci kuma laifi ne ka dauki dusi dukiyar sa ka saya masa abin da kake ganin hadari ne ko kuma kai in naka ne ba za ka saya ba wannan laifi ne kwarai daga gaske ko shakka babu ko kuma kana ganin cewar inda an bar masa dukiyarsa zai iya samun ci gaba nan gaba sai ka sayar masa an bar masa fili a guri kaza akwai floti a guri kaza sai kai bari a sayar masa da wannan flotin a saya masa kaza ko a saya masa abin ma da bai kai wannan bala Allah to wannan duka yana daga cikin wato barna Allah tabaraka wa ta'ala ya san wane ne yayi da zummar barna wane ne kuma yayi da zummar domin ci gaban wannan maraya Allah ta'ala duka ya sani gobe kiyama kuma zai saka wa kowa zaka ga mutane da yawa waɗansu an bar musu marayu marayun an bar musu kadarori sai ya zamto ya sayar da wannan wana ya fanshi wannan shi a karan kansa da akwai wanda zo ke gaya mun bara ne ko bara wacce muna tafsiri yake cewa da Allah ji hankalin mutane akan dukiyoyin marayu saboda su akwai shi akwai wani makwabcin su suna kuma tare da shi kullum sun ba shi shawari yaki wansa ne ya rasu ya bar masa wato akwai yara sai ya zamto kuma akwai yaro kai guda ɗaya namiji sai ya zamto dukiyarsa tana hannun shi wannan kanin mahaifin to daga cikin dukiyoyin ya sayar kansa filaye guda biyu ya sayar kansa wata gona ya zo ya masa gini a cikin gida alhali kuma ga filotinsa sun ya yadda ya masa gini a fili can sai ya zo masa a cikin gidansa kaga kuma ya gidan daɗewa wannan filin da ya masa wato gini a gidansa da gidan da filin wana wajen nasa haka inda ya katange ai ba na yaron bane komai daren dadewa abin zai iya zama wato sai dai a dan bashi wani abu tunda la'alla shi ma ya mutu kuma ƴaƴansa su nemi ne yanzu gidansu ne me za su bashi ya fita ya gina a wani guri kaga ya ci ciyar alhali ga filin sa me yasa ba zai masa can ba ya ce wallahi ya san guri kaza ya sayar guri kaza ma ya sayar guri kaza kuma ya saya kansa shi da kansa ya fansa masa a matsayin wani zai masa gini ya zo ya masa wasu yan gini haka ya dai cucuci yaron haka ya sai da wani guri akan zai nema masa admission na ma dai abin bai yiwu ba duka kuɗin suka tattafi to irin waɗannan duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu ya'lamul mufsida mufsida Allah tabaraka wa ta'ala ya san mai barna min al muslih daga wanda yake kuma kyautatawa ce an bar masa kuɗi kana ganin idan ka sayi guri kaza ko ka sayi kadara kaza akwai yiwuwar ko aka kama kasuwanci kaza insha Allah akwai yiwuwar a samu ci gaba to idan ka sayi abu da zummar Allah tabaraka wa ta'ala ya san cewa da gaske kai kasiya ne domin ci gaban wannan yaron sai kuma aka samu matsala Allah tabaraka wa ta'ala ya san kai nufin ka shine alkhairi ba zai kama ka da wannan ba ina fata an gane ya san manufarka shine za a ci gaba to kuma al'amarin sai ya zo tunda dan adam shi bai san me zai faru ba ka saya domin ci gabansa wanda kana jin ko da kai ne da dukiyar zaka iya saya kanka sai ka sai masa sai kuma aka zo aka samu ana to irin wannan mutum ba zai zamto abin zargi ba walau sha Allahu la'anatakum Allah tabaaraka wa ta'ala ce da Allah ta'ala ya so da sai tsananta muku mana da sai ya ce haramun ne ku haɗa dukiyarku da tasu haramun ne ku ɗauki dukiyarsu ku musu kasuwanci da Allah ya ga dama da haka zai muku amma sai ya ba ku dama cewar ku ɗauki dukiyoyinsu ku musu sana'a da ita ku musu kasuwanci da ita domin ku ɗauki haƙoƙinku na ladanku a ciki kuma ku sa musu abin da aka samu na riba a cikin dukiyoyinsu inna Allah azizun lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine mabuwai ba abin da ya gagare shi subhanahu wata'ala hakimun kuma Allah tabaraka wata'ala shine mai hikima cikin yadda ya tsara al'amura na shari'a da kuma al'amuran gudanarwa ta rayuwar ɗan adam da kuma dukkanin bayi ma kaga yana daga cikin hikimar Allah tabaraka wata'ala ya halasta ɗauki dukiyar domin haɓaka ta inna Allah azizun hakim na'am
ولا تنكحوا المشركات ولا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون حياك الله الله تبارك وتعالى يسي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن kada ku auri mushrikai hasisin imani wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum Allah tabaaraka wa ta'ala yace wala amatun mu'minatun lallai fa baiwa wacce take mu'mina khairun min mushrikatin ta fa alkhairi fiye da wacce take mushrika walau a'jabatkum koda kuwa wannan mushrikar kanta ya burge ku Allah tabaaraka wa ta'ala yace wala tunkihul mushrikina kada ku auri mushrikai wato kada ku aurarwa mushrikai a wato maza hatta yu'minu hasisin yi imani wala abdun mu'minun haka kuma wato Allah tabaraka wataala ce lalle bawa mu'mini khairun min mushrikin yafi wato alkhairi fiye da bawa wato a fiye da da wanda yake mushriki kuma wannan bawa ne mu'mini yafi alkhairi fiye da wanda yake da ba bawa ba amma kuma da din mushriki walau a'jabakum koda kuma ya burge ku tarin dukiyarsa ya burge ku tunda yawanci su maza saboda dukiyar ne su kuma mata yawanci saboda kensu ne sai Allah ta nace ulaika yad'una ila nar irin waɗannan da wato mata mushrikai da maza mushrikai din suna kirayar ku ne zuwa ga ainihin wuta wato suna kirayar ku ne zuwa ga aikin da zai iya zamtowa sanadiyar shigar ku wuta wallahu yad'u ila aljanna lau tabaraka wa ta'ala ko yana kirayar ku ne zuwa ga aljanna wal maghfirati da kuma gafara tasa bi idnihi wato da kaddararsa wa yubayyinu ayatihi lin-nas Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yatazakkarun domin mutane su yi tuntuni wato domin su yi tunani su duba girman Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya kiraye su zuwa ga ainihin wato aljanna da kuma gafara tasa subhanahu wa ta'ala wannan aya wato malamai suke cewa malamai sun kawo sababin nuzul da yawa akan wannan aya daga cikin asbabun nuzul na wannan saukar wannan aya suke cewa wannan aya ta sauka ne cikin sha'anin wani mutum da ake da shi aba marsad alganawi shi aba marsad alganawi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake shi garin makka daga madina yace ya je ya fito da waɗansu mutane daga garin makka a asirce a ɓoye ya fito da su ya tafi saboda mutum ne jarumi kuma ya san dabarar ya san kuma hanyoyi lunguna daban-daban yadda zai fito da su da ya je makka wajen ƙoƙarin ya fito da waɗannan wato musulmai kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya umarce shi da shi yana zuwa sai ya haɗu da wata mata wato wata mata sai ta ji labarin aba marsad ya zo garin ana ce mata inak ita wannan inak ɗin da matarsa ce ya taɓa aurenta a lokacin jahiliya kafin ya musulunta da ta ji labarin aba marsad ya zo ya zo garin makka sai ta neme shi ya za a su haɗu suna haɗuwa sai take ce da shi ya aba marsadin ana ta ya kai aba marsad ba za mu nemi wani guri mu je mu ɗan ɓuye da kai ba kuwa mana tana nufin ya je fasikanci da ita faƙala laha sai aba marsad ya ce da ita wai haƙ ya anak ya ce kai tanki ya ke anak innal islam qad hala bainana wa baina dhak musulunci ya hana mu wannan ai gaba daya wannan abu yanzu ai ina musulunci ya hana mu mun daina sai ya ce da wato sai ta ce da shi to ba za ka aure ni ba in haka ne ka mai da ni mana mu sake zama ma'aurata ni da kai sai ya ce to za ki musulunta ta ce ni dai ka aure ni a haka sai ya ce to ki bari idan na koma garin madina zan je na nemi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam zan gaya masa ga yanda abin yake idan ma'ana kenan shi yana son ta kenan yanzu yana so ya aure ta amma ba zai aure ta kai tsaye ba tunda musulunci yake sai ya ji mai hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai akan wannan sha'ani ita dai ba musulma ba ce shi kuma musulmi ne ya za a yi tukunna bari ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam in ya amince to sai ta nuna ita ranta ya baci nan sai ta hada masa wani sharri kaidi na mata mutane suka hadu suka dake shi ta masa wani sharri saboda abin da take so duka guda biyu yaki na farko yaki na biyu kuma yace shi ma yaki sai dai in manzon Allah ya yarda to ita kuma abin ta na wanda ba musulma ba take ganin a ce sai manzon Allah ya amince wallalle wannan ya saba wa ƙidarta da yawa domin wannan biyayya ce ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan mutane sun dake shi suka kyale shi bayan kyale shi ya koma shine da yaje ki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru yaya manzon Allah yake gani tare da haka sai Allah ta'ala ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna sai saukar da wannan aya kada ku aure mushrikai har sai kun wato har sai sun har sai sun yi imani wasu malamai suke cewa wannan aya an shafe ta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wal muhsanati minan nisa minan ladina utul kitaba min qablikum Allah tabaraka wa ta'ala ya bada damar ku aure ahlul kitab wasu ke cewa to wannan an shafe ta wasu ke cewa a abinda ake nufi wannan cewa wala tanfihul mushrikati hatta yu'minna kada ku aure mushrikai har sai sun yi imani ana nufin mushrikai wanda suke ba ahlul kitab ba wanda suke wato ba kiristoci ba su ake nufin da cewa kada ku aure su waccan aya kuma tana magana ne akan kamammu cikin wato kiristoci ko iya auren su na fata an gane wasu suka ce wannan ake nufi wasu suke cewa kuma a ai an shafe ayan ne kawai gabaki daya wasu suke cewa ai abin da ake nufi ma gaba daya shine wato duk mace wacce take bautar gunki kada ku yi duka aure wannan duk wacce take wato bautar wani gunki kar ku aure wannan saboda an samu daga cikin magabata kamar yadda Imam al-Bagawi ya kawo cikin tafsirinsa akwai waɗanda suka aure wato ahlul kitab wanda suka aure wato ainihin me suke da suna kristoci kamar Usman Allah ya kara masa yarda ya aure Na'ila bintul Farafisa wacce take a can Iraq wacce take nasaraniya ce ma'ana krista ce wasu malamai na tarihi suke cewa lalle bata musulunta ba lokacin da ya aure ta amma da yawa sun ce ta musulunta kafin ya aure ta hakanan kuma a ɗalha bin abdullahi ya auri wacce take nasaraniya ita ma hakanan huzaifa ya auri wacce bai yahudiya wanda har ya rubuta umar ɗan khattab dangane da cewar ya iya aurenta umar ɗan khattab ya ce ka rabu da ita wannan bai yahudiya din kada ka aure ta kawai sai yake cewa sai ya rubuta maka cewar kana tunanin haramun ne alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa halal ne ba laifi ma aure ahlul kitab Usman bin Affan kamar yadda malam ya kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan aya yake cewa ya auri wata mata ana ce mata Na'ila bintul Farafisa wannan Na'ila bintul Farafisa Usman bin Affan Allah ƙara masa yarda yana khalifan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana garin Madina sai ita Na'ila ta aiko wa Usman cewa tana son aurensa usman ya ce a a ji a gaya mata gaskiya shi baya santa dalili ko shine shekarunsa shi sun tafi ita kuma na'ila yarinya ce ma'ana tana da ƙananan shekaru kuma a lokacin ba a san wata mace wacce ta yi fice ake ba da labarinta wajen kyau ba kamar na'ila gaba ɗaya ita kusan ake ganin ta duk garuruwa ana ba da labarin kyan wannan matar a can iraq tana cikin ƙabilar alkalb ƙabilatul kalbiyya sai daga ƙarshe dai sai Usman ya yadda karɓi radiyallahu anhu ya karɓi auren wato ya auri ita na ila bintul Farafisa ya aure ta ta bo garin Madina ta tare gidan Sayyidina Usman da yawa daga cikin malamai sun ce lokacin ta musulunta ne sannan ya aure ta wasu sun ce a bata ma musulunta ba ya aure ta sai da ya auro ta kuma ta zo ta musulunta din wallahu alam da ya aure wato na ila bintul Farafisa abin mamaki ta rike addinin musulunci kankan kwarai da gaske wanda ita lokacin ta amince ta auri Usman ɗan Affan ne saboda kyakkyawar halayyarsa. Na farko ga shi khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam. Na biyu kuma sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam har ‘ya'ya biyu, kaga mutumin kwarai ne ko shakka babu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mala'iku ma suna kunyar Usman. Saboda haka sai ta nemi ta aure shi, ma'ana su mata na kwarai suna so su auri mazaje na kwarai, ba tare da duba me wato me a hannunsa na abin duniya ba. ta wuri Usman ɗan Affan yana nan lokacin da wato ‘yan ta'adda suka zo wanda suka kashe Usman suka same shi a ɗakin na'ila, ta sa kai wajen tare shi, suna ƙoƙarin kashe shi tana ta tattarewa, suna sara tana miƙa hannu har suka mata wani mummunan rauni wasu ma suke cewa sun cire yatsan ne ko kuma dai sun ji mata ƙwarai da gaske akan yatsan ta ya ma kusan fita. Ta ɗauki rigar Usman ɗan Affan ɗin mijinta ta naɗe yatsan. ta ci gaba da gwagwarma har dai suka kashe shi suka kashe shi ta shiga cikin tashin hankali da ba taba shiga ba ta shiga cikin damuwa kwarai-kwarai da gaske to bayan sai na usman wato mu'awiyar lokacin da ya zo ya zamto shugaba na musulmai sai ya aiko bayan an gama rigingimun da suka rinka faruwa tsakaninsa da alhassan da wato rigingimun da suka faru sai ya aika wa na'ila yana son aurenta sai ta ce a ita ba ta sansa ba za ta aure shi ba ya matsa yana santa sai take tambayar cewar ita take cewa kai ita fa ba za ta auri wani mutum wanda yake wani usman ba ta ce la atazawwaj bi rajulin fa yattali'u minni ala ma kana usman yattali'u alayya ya zamto ya ga irin abin da Usman yake kallo yake gani dangane da ni ba ba zan taba aure wani miji ya ga abin da Usman ya gani dangane da ni ba wato saboda rike wato ainihin alƙawari da kuma wato amana cikin alƙawari kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tansaw al-fadla bainakum kada ku manta kirkin da ya fara tsakankanin shi Usman ya mun kirki kwarai kwarai da gaske ya karba aure na saboda ba zan auri wani ba saboda ita san kanta za ta kare kanta da ikon Allah tabaraka wa ta'ala ka san ba abin da za ta yi wanda yake ya saba wa Allah akan wannan rashin miji din shi ba zan aure wani ba duk inda kowa mutane za su yi sai dai sakura Usman ya matsa wato Muawiya matsa yana son auren Na'ila Na'ila sai ta tambayi mutane take cewa ni wai ma yu'jibu ar-rijalu fiya ni me yake burge mazaje ne dangane da ni kawai wani sai ya ce mata to ai hakorin ki ne suke da kyau kin ga wani hakorin naki sanayat haƙoranki na gaba ne suke da kyau ƙwarai da gaske so suke birge mutane kawai ya gaya mata haka na idana ta ji haka ita kawai sai ta yadda ta samu wasu duwatsu ta sa haƙoranta gaba sai ta balle haƙoran ta zo ta yi wa kanta rauni ta cire su ta zuba su a cikin wani ɗan kamar kurtu haka ta rufe ta ce a kai wa usman in dai wannan dama ke burge mazaje to ga haƙoran ku kai masa amma dai ni ya haƙuri ba maganar aure kuma kwata-kwata akan abin da wato wani ya aure ni bayan usman wannan ba zai yi ba na fatan gani to yanzu kuma mata suna auren wani ma yana rayuwa wasu suna cin amanonin mazaje suna da miji ma suna magana da wani wasu ma suna da miji ma suna zina da waɗansu to kaga al'amari ya zama akasin abin da aka san mata tamaman kenan akasin yadda ya kamata mata su zama mijinki ma yana raye a duniya ma tana iya magana da wani ko ta chatin da wani ko ta buga wani waya a matsayin fa soyayya ba kuma tana da miji ba to kaga wannan musifa ta baci wanda alhali ga waɗancan su mijin ma bayya duniya wanda ya halasta yanzu ta auri wani ta ce a ita za ta tsaya saboda kawai wato kada ta yi abinda wato kada ya ga irin abinda Usman ya gani dangane da ita to idan mata za su zamto na kwarai suna irin wannan kuma in kyau ne a lokacin an an yi ittifaki cewa banda ya kai ba wanda ya kai ita na ilahi na mata an gane kuma lokacin da Muawiya ya fara kokarin neman aurenta sai ta dauki rigar da aka kashe Usman a ciki duk da jini sai ta aika Muawiya ta ce ku kai masa wannan rigar ku ce masa tukunna ya zakulo wanda suka kashe mai rigar nan tukunna kafin fara magana ma in ma so yake yin magana ya fara zakulo wanda suka kashe mai rigar nan bayan an yi an yi ba a samu suwaye ba kuma shi dai matsa shi dai damuwa sai dai aure ta ta ce ita ba za ta ba za ta ainihin wato auri kowa ba saboda haka na'ila bintul farafisa wasu ta ce ita ma ai sayyidina usman ya aure ta ne kafin ta musulunta Allah tabaraka wa ta'ala yace wala amatun mu'minatun wallahi lallai wato baiwa wacce take mu'mina khairun min mushrika min mushrika ta fa alkhairi fiye da ainihin wacce take mushrika kuma ya walau a'jabatkum koda ko wannan yar wato ta burge ku wannan aya wasu ke cewa ta sauka ne cikin sha'anin huzaifa bin yaman yana da wata baiwa ana ce mata kansa ita kuma kansa din baka ce wacce take kuma bacce da kyau haka yanayinta Allah tabaraka wa ta'ala yace haka kuma wato baiwa ce a gurin shi huzaifa bin yaman wata rana sai da ke ta sai mare ta bayan ya dake ta sau ɗaya dake ta sai abin ya dame shi hankalinsa ya tashi ya aka yi dake wannan bayar Allah ne ta ɓata masa rai saboda ganin munin ke zo har ya dake ta haka ya Allah ta'ala zai masa hankalinsa da ya tashi duka ɗaya mata da hannunsa amma hankalinsa ya tashi ƙwarai da gaske kuma bai wasa shi sai ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa shi fa ga abin da ya faru ya mari bai wasa kansa wacce take mutane suna faɗar yanayinta muninta da kuma bakinta amma yanzu ya mare ta kuma gaskiya abin ya dame shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wa ma hiya ya abdullah yace da ita yace da shi wa ita wa ya take ita wannan din sai yace da shi hiya tashhadu allah ilaha illallah wa annaka rasulullah yace ita dai ta shaida babu abin bautata bisa ga tantanta sai Allah kuma ta shaida kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wata sumu ramadan kuma tana azumin wata ramadan wata husinul wudu'a kuma tana kyautata alwala tana yin alwala mai kyau kwarai da gaske tare da cewa amma fa ga yana take baka ce wata iri wata salli kuma tana yin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadhihi mu'mina yace a wannan mu'mina ce sai ya ce fa wallazi ba'athaka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya nabiyan a matsayin annabi la'utiqannaha wa la atazawwajannaha ya ce wallahi sai na ‘yanta ta kuma wallahi sai na aure ta sai koma gidaje ‘yanta ta ce kin zama ‘ya ki yanzu ba baiwa ba ce kuma yanzu ni zan aure ki sai mutane suka rinka masa ta sai suka masa wato mata ka auruwa ce ga ta nan ya ce ma ita ba baiwa ba ai abin kunya ne ka auri baiwa yi ka ‘yanta baiwa ka aure ta kuma kai ina kai na auren baiwa inda Allah ta ana yi ka kuma ga ta ma baiwar wata iri wannan ba mai kyau ba ya ce ita wannan haka zan ni ita zan aura aka kawo masa wata ɗaya mai kyau amma kuma ita ba musulma ba ce sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala amatul mu'minatu khairum min mushrikatu lallai fa baiwa mu'mina ta fa alkhairi fiye da ya wacce take mushrika walau a'jabatkum koda kuma wannan mushrika ya din ta burge ku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu haka nan kada ku auri kada ku aurarwa ‘ya'yanku mata mazaje waɗanda suke mushrikai har sai sun yi imani wannan dukkanin malamai sun yi ittifaki cewa haramun ne a aurarwa wanda yake ba musulmi ba mace. amma da yawa sun yarda cewar ya halasta namiji ya aurutun da ya faru daga cikin magabata amma daga cikin magabatan ma kamar abdullahi dan abbas ko dan mas'ud na manta ɗaya daga cikin su yake cewa shi bayya ganin cewar musulmi ya auro wacce take ba musulma ba ya auro kirista yace shi baya ganin wannan domin cewa mushrika shi bai san wacce ta wuce wacce take bautatawa annabi isa ba yace ta wannan mushrika ce tsagwalo saboda shi a ganin sa bai kamata wani ya auri wannan ba to amma dai galibin sahabbai da magabata duka sun tafi akan wato doron aya cewar kwa iya auren wanda suke kamammu cikin wato ahlul kitab Allah tabaraka wa ta'ala yace wal abdu mu'minun khairun min mushrikin haka nan bawa wanda yake mumini ya fa alkhairi fiye da wanda yake wato ɗakun mushriki walau ajabakum ko da kuma ya burge ku wajen tarin dukiyarsa ko wajen kyansa din ula'ika yad'una ila an-nar irin waɗannan suna kira suna kirayar ku ne zuwa ga wuta wallahu yad'u ila al-janna Allah tabaaraka wa ta'ala kuwa yana kirayar ku ne zuwa ga ainihin wato aljanna ma'ana su suna kiran ku ne zuwa ga aikin da zai kai ku gidan wuta shi kuma Allah tabaaraka wa ta'ala yana kirayen ku ne zuwa ga aikin da zai kai ku gidan aljanna bi iznihi da kaddararsa da kuma manufarsa subhanahu wa ta'ala wa yubayyinu ayatihi lin-nas Allah tabaaraka wa ta'ala kuma yana bayyana ayoyinsa ga mutane ayoyinsa shine wato umarninsa da kuma haninsa yana umartar mutane da alkhairi yana hana su wato sharri la'allahum yatazakkarun domin su wa'azatu su yi tunani ma'ana domin su wa'azatu su ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala na'am
wa yas'alunaka 'anil mahid قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حق لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ويسألونك عن المحيط kuma suna tambayar ka dangane da almahid masu haila kul huwa aza ka ce da su shi jinin haila ɗin ƙazanta ne fatazilun nisa'a ku nisanci mata fil mahidi wato cikin kwanakin haila wala taqrabuhunna mana nisanta su kada ku sadu da su wala taqrabuhunna kada ku kusance su ta hanyar wato jima'i da su hatta ya dahurna sai in sun yi tsarki fa idza tadahharna idan suka yi tsarki fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarce ku ba ku zo musu ta ta ainihin dibra ba inna Allah yuhibbu tawwabin lalle Allah tabaaraka wa ta'ala yana son at-tawwabin masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu yawan tsarki nisa'ukum harthul lakum mata yanku gonakin ku ne fa'atu harthakum anna shi'tum ku jewa ku zo wa ainihin gonakin ku ta inda kuke so wa qaddimu li anfusikum ku gabatar domin kawunanku ku gabatar da domin kawunanku abin alkhairi wattaqullah mana ku yi addu'a wataƙullaha kuma ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa alamu annakum mulaquhu kuma ku sani lalle ko din fa mulaquhu masu haduwa da shi ne Allah tabaraka wa ta'ala za ku haɗu da Allah wa bashiril mu'minin kayi albishir ga ainihin wato mu'minai an rawaito daga Anas ɗan Malik yake cewa annal yahuda kanat idza hadat minhum al mar'a akhrajuha min al bait su yahudawa idan mace tana haila a cikin su sai su fidda ita daga cikin gida sai su kore ta sai ta gama sannan ta dawo kuma walam yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita walam yusharibuha ba sa shan abin sha tare da ita idan ta sha ruwa a koko ko a kofi ko a kwano to ba wanda zai sha tunda tana haila walam yujami'uha fil bait ba sa zama tare da ita a cikin gida fasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai suka tambayi annabi sallallahu sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da haka ma'ana mu'mine suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da cewa mu ma haka za mu yi idan mata suna haila mu kore su kada mu ci abinci a kwanan da suka ci kada mu ci abinci tare da su kada mu sha a kwanan da suka sha ko in sun sha in sun sha sun rage kada a a sha sauran sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya wa yas'alunaka anil mahidi kuma suna tambayar ka dangane da wato masu haila qul huwa adha yace kace da su qul huwa adhan wato shi jinin haila din fa kazanta ne fatazilu nisaa fil muhid Allah tabaaraka wa ta'ala yace ku nisanci mata wato fil muhid wato cikin kwanakin haila nisantar su ana nufin kada ku sadu da su ba ana nufin nisantar su kada wato ku ainihin yi mu'amala da su na yau da kullum ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da Allah tabaraka wa ta'ala sabar da wannan aya sai yahudawa suke cewa kun ga wannan mutum fa babu wani abu da yayi ragowa komai sai ya saba mana komai sai ya saba nasa daban namu daban wasu daga cikin sahabbai da suka ji haka sai suka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya rasulullah ba za ka mana izini wato musadu da ainihin mata ba kuwa lokacin suna haila ba za ka mana izinin wannan ba kamar yadda yahudawa suke yi domin suna yawan surutu ba akan mu cewa muna yawan komai mun saba musu sai annabi sallallahu alaihi wasallama fuskar sa tayi wani iri ransa ya bashi har muka yi tunanin wato zai faɗi wani abu wanda yake nuna yayi fushi kwarai da gaske sai ya wato ya sanar da su cewar ku yi komai tare da su mata ɗin kawai dai kada ku sadu da su ne amma ku ci abinci tare ku sha abin sha tare ku kwanta tare da su a shimfiɗa ɗaya komai za ku iya da su amma dai kar ku yi duk sadu da su mana wannan ya saɓawa tsarin yahudawa kenan su yahudawa gaba ɗaya koran suke gaba ɗaya daga cikin gidajensu haka nan za ku iya wanka tare da su Allahu tabaraka wa ta'ala ce fata zulul nisa'atil mahid a kwanakin haila ne za ku nisance su su ɗin ma nisantar iya saduwa wala taqrabuhunna kada ku kusance su ma'ana kada ku sadu da su ake nufi amma ba wai kusanci na zamantakewar yau da kullum ina fata an gani sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace hatta ya dahurna har sai in sun yi tsarki in suka yi tsarki to anan ne kuma za ku iya saduwa da su fa idza tadahharna fa atuhunna idan wato suka yi tsarki to ku zo musu min haythu amarakumullah ta inda Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarce ku ma'ana ku sadu da su amma ta gabansu ba ta dubararsu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsinanne ne la'alanne ne wanda ya sadu da mace ta dubararta inna allaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin lalle allah tabaaraka wa ta'ala yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawan tsarkaka kaga yace tawwabin masu yawan tuba kenan koda bawa yayi laifi ya tuba Allah ta'ala zai karbi tubansa kuma koda ya sake komawa bisan wannan laifin ya sake tuba kuma Allah ta'ala zai sake yafe masa in ya sake yi kuma haka Allah ta'ala zai ci gaba da yafe masa sabanin dan adam kenan kaje an ce wai ai in Allah an kai su uku ba zai yafe ba haka bane Allah tabaaraka wa ta'ala yace inna Allah yuhibbut tawabin yana ma san su masu yawan tuba din amma dai ganganci ne mutum yayi laifi yayi laifi ya ci gaba da yi wannan kuma yana daga cikin abin da yake gadarwa da mutum munafunci a cikin zuciyarsa amma dai adadin wato lokacin da bawa ya tuba Allah tabaaraka wa ta'ala zai karɓi tubansa adadin abin da ya tuba din wa hibbul mutatahhirin kuma yana son masu yawan tsarki sai Allah ta'ala ce nisa'ukum harthul lakum su matan ku fa gonakin ku ne fatu harthakum annashi'tum ku je wa gonakin ku ta inda kuke so wasu malamai suke cewa harf ana nufin gurin shuka wato gona din kenan dai harf shine gurin shuka ma'ana matan ku sune gurin shukar wato samun haihuwa gurin samun ƴaƴan ku ta gurin matan ku kuke samun ƴaƴa kada ku nemi ‘ya'ya ta hanyar waɗansu wanda suke ba matan aurenku ba, nisa'ukum harsun lagu. Fatu harsakum an na shi ku je wa gonakinku, wato an na shi itun wasu ke cewa ta inda kuke so amma dai ban da dubura suka ce, a ana nufin an na shi itun mana lokacin da kuka so. Ko da rana ko da dare an muku izini an na shi itun, ba lallai kawai ana nufin sai lokaci kaza ba. wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kawunanku alkhairi malamai suke cewa wa qaddimu li anfusikum ana nufin ku yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda zai sadu da iyalinsa sai ya ce Allah bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana Allah tabaaraka wa ta'ala idan ma ya kaddara a wannan lokacin za a sami cikin yaro to shaytan ba zai cutar da shi ba shedan a wato shedan ba zai galaba akan wannan yaron ba kaga abu ne wanda yake mai alkhairi kwarai da gaske idan mutum zai ci abinci fa idan ya ambaci sunan Allahu tabaraka wa ta'ala to shedan ba zai zo ya iya cin wannan abincin ba haka idan mutum zai sadu da iyalinsa in dai yayi addu'a yayi bismillah to to ba yanda za a yi shaidan kuma ya kusance su to amma idan shaidan ya ga dama wani lokaci yakan zo ya sadu da matar mutum lokacin da yake saduwa da ita inda bai ambaci sunan Allah ba shi mutum wato idan mutum ya ambaci sunan Allah to shaidan baya so gaba ɗaya tafiya yake gaba ɗaya idan shaidan yana bukatar abinci idan kana ci to yakan turo kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada yakan turo yaro ma ko mace ko namiji kana cikin cin abinci sai yaro ya zo ya sa maka hannu to idan yaron nan baka tare shi ya ce ka ce ka ce bismillah ba in dai bai yi bismillah ba to yana sa hannu to za su sa hannu ne tare da shedan shi shedan bai ya sa hannu a kwanan abincin mutum sai wani mutum ya sa hannu a ciki sai ya samu damar ya sa hannu tare da shi wani iko na ubangiji haka kullum ba za ka ajiye sa hannu ba sai dai in ka sa hannu ko kai ka sa hannu ba ka yi bismillah ba to fa zai sa hannu shi ko ne zai sa hannu bai yi bismillah ba to zai sa hannu shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ajiye abinci ana ci tare da sahabbai sai wata yarinya ta zo da sauri kamar an koro ta ta zo ta jeho hannunta ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare hannunta bai kai zuwa ga abincin ba sai ya ce shedan ne ya sha'awar wannan abincin shine ya ture hankado yarinyar nan ta zo ta sa hannunta tana sawa zai sa hannunta saboda ba za ta yi bismillah ba cikin gaggawa an kaɗo ta sau da wani lokaci za ka ga yara idan manya ko iyayensu ko yayyensu suna cin abinci za ga yaro yanzu haka kurin ya zo ya tsubuna ya sa hannu to shaidan ne sauri an gazo shi zai sa hannu domin ya haɗa hannunsa da nasa domin ya ɗiba to in ka tare hannunsa ka ce ka ce bismillahi to in ya sa hannu to shaidan zai zare nasa shi ba zai isa kawa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qaddimu li anfusikum wa taqullah ku yi addu'a ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kada ku sadu da su ta dubura wa'lamu annakum mulaquhu ku sani cewa ko din fa za ku haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala annakum mulaquhu cewa ku masu saduwa da shi wa bashiril mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala yace kai albishir ga ainihin mu'minai masu imani anan za mu takaita abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tare a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu ya ubangiji ka sanya mu cikin bayinka waɗanda zaka yanta cikin wannan wata ya ubangiji ka sanya mu cikin masu rabauta da dukkanin alkhairorin da ka tanadan ma bayinka musamman wato a wannan goman karshe ya ubangiji ya Allah addu'o'in mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana bukatun mu na alkhairi kowa da bukatar sa Allah ta'ala ka biya masa kowa kuma da matsalolin sa Allah tabaraka wa ta'ala ka magance masa marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka kara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ubangiji wanda suka tallafa suke kan tallafawa wajen gudanar da al'amura na wannan masallaci Allah tabaraka wa ta'ala ka saka musu da gidan aljanna ka musu albarka ka biya musu kuma bukatun suna alkhairi wanda suke bada gudumawa kwamati da yan midiya da ma masu sauraro wanda ko da yaushe suna gurin Allah tabaraka wa ta'ala ka saka wa kowa da gidan aljanna ka yi wa kowa albarka ka samu cika da imani subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah